بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Asabar 20 ga watan 11 Zulqa'da shekara ta 1447 wanda ya daidai tara ga watan Mai 2026 miladiya a wani majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin ulatul ahkam na al-hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi muna cikin kitabuz zakah muna hadisin abu sa'id al-khudri insha Allah za mu ci gaba da hadisin kuma mu shiga hadisin abu furaira mala yace an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقه ولا فيما دون خمس ضود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة قال قال شيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق أنا حديثي حديثنا أبو سعيد الخدري yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da yake ƙasa da ƙoƙiya biyar to babu sadaka a kansa wato na zinari ko azurfa zinari ashirin ko kuma azurfa ɗari biyu walafi ma duna hamsi zaudin sadaka ko kuma abin da ke ƙasa da garken raƙuma guda biyar babu sadaka kan ƙasa da garke biyar sai biyar da duwa sama walafi ma duna hamsati a suƙin sadaka babu kuma wato sadaka ko zakka akan abin da yake ƙasa da ausiki ko wasiƙi biyar kamar yadda dai magana ta ta gabata insha Allah abin da zamu tattauna yau shine wannan har yanzu dai a gaban hadisin na ƙarshe game da abin da zakkan da ake fitarwa na na wato tsirrai Allah anan da ya maganan wallafi ma duna khamsati awsuq abinda ake aunawa malamai sun fitar da wato daga wannan magana ta sana a taswiq suka fitar da wato lafazin hukun ba'anar alkai alkai shine da abinda ake ake aunawa inda an ce wasaqi wasaqi a cikin a ce kwano dan abinda manzo Allah ya kira shi da kwano kaza to kaga ko shakka babu ka san wannan wani abu da ake aunawa ake sawa a auna a sa a auna suka ce to duk abin da ake aunawa yanzu ya shiga cikin abin da yake akwai zakka a ciki sannan kuma suka ƙara dubawa suka ce sannan kuma duk abin da manzo nan ya faɗa jinsin da ya faɗa ya faɗi al-himba ya faɗi ash-sha'ir ya faɗi at-tamr ya faɗi az-zabib wannan abuwa da masu ne manzo ya nasanta a hadisi al-kama na himba da al-kama na sha'ir da kuma wato samar abinda ake ci na dabino kwallon dabinon shi kansa da kuma tsokansa da kuma wato yanabi matsala su ne ya ce akwai zaka a cikinsu malami suka ce idan an lura bayan kawai auna su da ake waɗannan ababe to sannan kuma suna ajiyuwa suka fito da ƙa'idan alidika suka ce to a zakatu fi ma yukalu wa yudakar zaka yana cikin abin da ake aunawa yana kuma cikin abin da ake ake taskacewa za a yi taskacewa sai dai akwai malikiya imam malik imam shafi'i da wasu daga cikin malamai sun kara da banda wannan alkhair da alidikar sun kara da alikitat wato ya zama mukutat ya zama wato abin da ake cinsa ake ci abincin mutane babu ahmad bai yi hujja da wannan abin nasu na uku ba saboda abinda za mu zo insha Allah za mu magana da ake da ciki wasu da kuma malamai ce akwai zakka amma kuma su in ba abinci bane kaman zakka na na wato mai na zaitun ai ga zaitun ba abinci ne ba kaman kuma abinda za ka ga a risala ya zo zaka na riɗi duljan ko simsim habu simsim wannan duk shi duk baya cikin abinda ya cikin abinda mu ba malikiya an ka duba cikin risala an faɗa cewa akwai zaka a cikin su amma kuma abinci ne ba domin zamu damu simsim ma ka iya cewa riɗi a iya ci amma dai musamman dai zaitun zaitun zaitun sai ya zama zaitun sa shi wato ba yi kwallon da shi abinda ke jikinsa ba abinda ake hankoran a samu shine wannan mai din sabanin shi kuma gyada da su gujiya da sauransu kaga su waɗannan abinci ne sannan kuma ana kuma ana ci sannan kuma ana wato tatsaye tatsaye wannan to gami da alhabarawat da alfawaki a bazija a babaja wa ghairu babaja ko alyabisa akwai kayan miya ko kuma kayan marmari wanda suke fresh yanzu aka ɗauko su daga gona ɗanyinsu haka da kuma wanda suke bisa na cikin wanda ake iya busar da su a wasu 'yan hikimomi yadda za su ajiyu kamar mu anan muna da kauda da sauransu ana busarwa a gabar kodin mu akwai yadda muke mushi ayi mu aje mu taka shi zama yaji da sauransu duka muna amfani da su sai dai kuma ba amfani da su a matsayin abinci ne ba ana amfani da su a matsayin wato abin da ake sinadarin abinci galibin mu haka muke yi to imamu abu hanifa sabanin wato almajiransa guda biyu muhammad ibn hassan shaibani da kuma babban almajiransa abu yusuf al-qadi shi ya tafi kan cewa duk abin da ƙasa ta fitar kaɗan ɗin shi ko mai yawa zai amsar da zakka wannan wato kayan miyan da ƙasa ta fito da shi ne ko abinda kasa ta bunƙaso shi waje waje ne albuqul irin su albasa da sauransu ko kuma abinda ake aunawa ko kuma abinda ake ake wato sha da kayan marmari irin su kankana a irin su ko kuma abinda yake yana yin sanda ya miƙe ma'rush wa ghayr wa ghayr ma'rusha ma'rusha da ghayr ma'rusha kaman kamar rake shi ne wani wani bawo Allah ya yi maganan rake ko zakka ko babu zakka shi fa ana samun riba fa sosai amma kuma sai shekara ta yi ta zo ta wuce a ji bejin ana cewa shi ya fitar da zakka zai iya fitarwa haka nan to in zai fitar da tsawo'i shi kenan ya fitar ya fitar ya raba ai ka gasa mulada ba ka ce wai dan akwai sabanin malamai ko kuma dai a jumhur ta cewa ba za a yi ba kuma ba za ka yi sadaka baki da ba wannan ana magana zakkan wajibi shi ake magana amma ba wai zakkan tsawo'i ba zakkan tsawo'i a ko tumatir kai za ka zo ka ba da sadaka mana to akwai hadisai da suka zo ta hanyoyi wadda ya rasa ɗan rauni wanda maza Allah yi magana akan cewa wato babu zakka akan kayan miya alhabarawat su ne duk abubuwan da ce dangin tumatir a tarugu da tasai da ire-irensu da wato mai yake sunansa kubewa? eto haka ne kubewa su ma alkhadarawat ne gaskiya su ma ai suna daga cikin dangin su da kubewa to sai wanda kuma sai alfalafil ma nake sana faɗa ni fulful wannan shi barkonu ina to duka waɗannan abubuwan kun ga ai galibi ana amfani da su ne a matsayin makamashi kamar da dokta ya ce maganar kubewa haka wannan ai shi idam ne suna cewa hadiyar ashiya inda ma tusta'malu udman wala tusta'malu qutan ana amfani da su ne a matsayin abinci a makamashin abinci abinda ake dan hadawa a ci abinci kamar miya da sauransu amma ba ana amfani da su ne a matsayin abinci ba wannan shine abin da malamai suka faɗa shi yasa su malikiya da shafi'a suke cewa sai abin da yake muqtat suke wato sharadin na wato al-iqtat din to amma dai hadisi dai da yazo a wannan kamar yadda na faɗa hadisi ne wanda wanda malamai sun tattauna akan ingancinsa da da raunin sa zuwa ga manzon Allah dai cewa maza Allah ya ce babu zakka a cikin abin da yake alhabarawat kayan miya wal buqul kuma abin da kasa take bin kasa su waje wanda ba wani yado suke yi kamar su albasa din da sauransu hadisin shine hadisi wanda Imam Darqutni ya ruwaito shine ya ruwaito ta hanyoyin sa mabambanta Imam Darqutni a cikin sunan dinsa Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da wata hanya guda daya hadisin Talha ibn Ubaidillah Isa ibn Talha ibn Ubaidillah Talha ibn Ubaidillah ya da da sunansa Isa to shine yake ruwaitowa daga Mu'adh ibn Jabal daga manzo Allah cewa manzo Allah ya rubuta ma Mu'adh ibn Jabal cewa babu zakka a cikin abin da yake na kayan miya ko abin da kasa ta bunƙasa su waje to isnadin wannan hadisi ba shi da ina da rauni saboda Hassan ibn Umara ce isnadin Jami'i Tirmidhi shi mai rauni ne sannan kuma a ciki akwai shi Ishaq ibn Yahya shi ma ibn Talha shi ma mai rauni ne saboda haka dai Imam Tirmidhi yana cewa isnadu hadha al-hadith laysa bi sahih isnadin wannan hadisin ba ingantacce ne ba wala sai yasihu fi hadha al-babi shay'un 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda zuwa tilatin zuwa ga manzon Allah ne babu wani abin da ya inganta cewa manzon Allah ya ce ba a fitar da zakkan kayan miya shi ne faɗa wannan ba hadisi ingantacce cewa bai faɗa ko ba yana nuna maganar ba ta ƙare ba ana dai san a gaya maka dai in dai zuwa manzo Allah ne to isnadin da ake magana cewa manzo Allah ya faɗa to ba shi da ƙarfi wa inna ma yurwa hadha an Musa bin Talha mursalan abinda ake ruwaitowa kawai shine daga shi Musa ibn Talha a mursal a matsayin wato mursalin hadisi ne yake cewa manzo Allah ya faɗa bai faɗi sahabin da ya gaya mishi ba amma yace wal amalu ala hadha inda ahli ilmi sai dai aiki akan wannan hadisi shine a wajen malamai annahu laysa fil khabarawat sadaqa cewa babu zakka a abin da yake da irin su kayan miya abin da suke kwarra da suke fitowa daga ƙasa to amma dai akwai da isnadodi adadul isnad da wannan hadisi yake da shi shine hadisin da ibnu mahdi ke rubuta daga sauri daga amr ibn usman al-kufi daga musa ibn talha sai ce inda na kitabu musa shi ya daga cikin manyan tabi'ai sai dai shi bai da suke mu'az bin jabal bane yace inda na kitabu mu'az littafin mu'az ya zo mana to shi dan malamin kitabu ban sani ba wannan littafin ya tabbatar cewa littafin ne ko ba bai tabbatar ba kun ga inda malamai ke shi ma kashi babban sahabi ne to amma mu'az ibn jabal ya rasu a khilafin umar dan khattab abauna amawas wannan annoba da aka yi shi kuma talha ibn ubaidillah kun ga ya rayu ma ai har lokacin farkon farkon khilafancin ali bin abi talib to shi kuma wannan Musa ibn Talha ibn Ubaydillah ya yayi da Uthman da kuma duk sauran sahabban da suke baya amma bai yi wayo sosai lokacin sai na Umar ba to kuma kaga abinda baka yi shi Umar in baka ruwaya daga wajensa shi kuma Mu'adh ya ma riga Umar rasuwa to kaga ina a ce kana ruwaya daga wajensa shi sa malamai suka ce wannan hadisin da yake ruwaitowa hadisi ne wanda yake ba shi da rauni sai dai ya ce kuma littafin Mu'adh ne iso mana so ba mu san wane ne ba a lokacin shi su manyan tabi'ai ne to taƙila littafin da ya so mashi amintaccen littafi ne ko ba amintacce ba shi da malama hadisi su karɓa ba saboda ihtimala tamma akwai hadisi da aka samu shi abu hudaifa musa ibn mas'ud annahdi ina rawaitawa daga at-tawri daga shi talha daga shi wannan musa ibn talha daga abu burda cewa abu burda shi ne dan tsakiya din to shi kuma wannan abu hudaifa ruwaya da yake daga at-tawri shi ma mai rauni ne to inda ya tabbata da shi kenan sai a ce to abu burda ne tsakiya kaga an san wane ne shikenan hadisi zai zama ya tabbata tunda abu abu budani yana ruwatowa ne daga babansa shi Musa Abu Musa al-Ash'ari da kuma Mu'adh shi bai rike Mu'adh ba amma tunda ya rabar babansa zai zama wata iya daga Abu Musa aka samu saboda haka dai maganar dai da Imam Tirmidhi ya faɗa hadisin yana da rauni gaskiya to sai dai kuma Imam Tirmidhi ya ce taqawwa bi amali ahli al-ilm wannan galibin malamai kuma haka suke wannan fatawar su cewa babu babu wato zakka akan duk abin da yake khabarawat ne kwarra abubuwa da ƙasa ke fito da su ko kuma abin da ƙasa ke bunƙasa su waje da abin da ba sa ajiyewa irin su kayan miya da sauransu wannan a wajen malamai babu zakka a wajen su wannan shine abin da yafi yafi inganci kuma akan shi kusan duk malamai suke in ba irin su Abu Hanifa ba Abu Hanifa ya faɗi wannan maganar amma kaga saboda a lokacin shi bai kamar da aka sani Abu Hanifa bai yawo ya tsari sunna sosai ba kamar sauran malamai kuma ya yi sauran rasuwa shekara ta 80 a 150 ya rasu sadaka duk waɗannan hadisan a lokacin yana kira za shi kuma bai yawo ya tattara hadisan ba balle ya sani sadaka ana samun fatowai suna dan kakkaucewa amma shi yasa zaka samu almajalisa manya Abu Musa Abu Yusuf al-Qadi da shi da Muhammad ibn Hassan al-Shaybani duk sun sa amma wannan fatawar ta sa sadaka abin da yake mafi inganci babu zakka akan abin da yake kayan miya da ire-iren kayan miya ko kankana saboda mai saboda ba su ajiwa ba su ajiwa sai dai malamai suna da sabani akan kuma in aka busar da su in za su iya busuwa ka busar da su kamar kayan miya wanda ya zama kauda in ya zama kauda to yana iya zama a bar zakka ko ba za a bar zakka ba to shi ba wannan shi ba akwai sabani jumhur malamai suna cewa babu zakka ko da ya zama kauda to amma akwai Abu Yusuf al-Qadi da shi da wasu daga cikin malamai suna cewa ana iya fitar da zakka saboda me saboda dama can ai an hana a fitar da zakka ne saboda amfani da ake halan ne ba ma'alan ba to amma tunda ya zama amfani da ake halan ne wa ma'alan to ya zama za a iya bar zakka shi ma ya dace da kamar su shinkafa tunda su ma dama halan ne wa ma'alan halan shi da a yanzu yanzu ma'ala kuma sai nan gaba to shine wasu daga cikin malamai suke cewa to in dai har an koma ana yin wannan to wannan shi ma babu wato a ciki akwai zakka akwai sabayi na malamai kan waɗannan abubuwa ina tsammanin kamar wannan kamar ita ce fatawa ma Jafar cewa kabda ana fitar masa da zakka in dai ba na manta ba wannan ita ce fatawarsa shi a wajensa abin da ya zaba wanda kuma ra'ayinsa ra'ayi na wasu daga cikin malamai da yayin da wato tumatir ya zama kauda ka busar da shi ka sa shi abu kai waye kai kaza kai kaza to daga baya zaka zo ka samu shi zakka to wannan ya ya fita wasu daga cikin ahnaf ne irin su Abu Yusuf al-Qadi da sauransu to amma sauran malamai suka ce a'a tunda dai bai zama abinci ba to wannan bai ba za a fitar mishi zakka ba to amma shi kanshi cewa abin ya zama abinci kamar da na faɗa wannan sharadi ne da ba a sallama ba Imam Muhammad da wasu daga cikin malamai ba sallama ba wanda suka faɗa wannan maganan su ne malikiya da su da shafi'iyya suna cewa la'annahu laysa qutan ba ai ba abinci ne ba a to kuma gaskiya magana Imam Ahmad kawai ta fi karfi cewa ba dole bane sai abin ya zama abinci tunda akwai abu sabuwa da zaka ga ba abinci ne ba ai amma za ga su kansu malamai sun malikiyan ba sun faɗa cewa akwai zakka a kansu shine abin da na faɗa kamar zaitu zaitun shi man zaitun kaga az-zuhri imam malik a cikin muwatta ya kawo ruwaya daga az-zuhri cewa az-zuhri ya ce a kamshi zakka imam malik da yazo sai yake cewa amma wannan bayan an tatsi ya ga wasu biyar shikenan shikenan imam malik ya ce to shi ma wannan sai a fita mishi sai a fita mishi zakka haka mu a wajen malikiya Allah ga mai sala ya kawo cewa ana fitar da da shi zakatul duljan duljan shine simsim ridi wannan ina jin daga wani suke ridi ko shi ina aunuwa sannan kuma kaga shi wa wani aya na mace eh amma wannan kan malamai da yawa sun faɗa haka mu ma kanmu wannan shine mazhab shine mazhab aka ce su mai a wajen su Imam Malik bayan ya kawo maganar Izza az-Zuhri Muhammad ibn Shahab az-Zuhri kusan ilimin Madina baki da a lokacin sa a kansa a wurin sa ake samu sai dai ire-iren sa irin su wannan Yahya ibn Abi Kathir da kuma Yahya ibn Sa'id al-Ansari to shi a cikin mawatta shi ne ya ce lalle a kushe a cikin wato azait a cikin zaitun afuwa to shi ne maliki cewa wannan wa zalika ba'da al'asri wa balagha zaitun nisaba wannan bayan an tatse kenan sannan kuma shi wato ya a duba kuma a ga ya kai risabi ko bai kai risabi ba to shikenan sai aka mishi zakka wannan shi ne abin da kusan malamai suka faɗa amma masu ra'ayin cewa ba abinci ba ne wannan kaga za su iya kawo wannan amma da jimfurin malamai wannan shi da ra'ayinsu haka zalika wato kanumfari da citta ta mutanen kaduna kuma don wajen ina ne ne suna wajen nasu hanyar abuja su ne masu yin citta sosai ko to malamai duka sun yi magana akan waɗannan ababe ana kan musu zakka ko ba a kan musu zakka musamman idan aka busar aka kuma su ma auna su inda su ma ai ba abinci ne ba ba abinci ne ba amma kaga dai ana aunawa kuma idan aka auna aka busar to amfani da su ya zama ma'ala kamar da dacin hala kuduwar keke malamai suna wato itibai da ma'ala da hala ma'ala shi ne nan gaba zaka amfani da shi zaka aje ka amfani da shi malamin kargumi shi yana ganin ai waɗannan abubuwa da da ake cewa irin su citta irin su musamman da yayi magana kan kayan miya yace ai wannan wasu sai da ka zo da wani hikima kai yanzu ka kai wasu hikima sannan ka ka busar to kaga wannan kiman ba zai zama in ba kai ba da ka iya wannan kiman shi wani bai wata kila bai iya ba da haka yake cewa shi wani babu zakka akan kayan miya amma ban san fatawan shi ba akan kanin fari ko kuma citta ban san me ya faɗa ba a malam bahar gumi yana daga cikin malamai da ubangiji yayi musu iya ba da fatawa fa ko a yanzu a cikin malamai ina tabbatar maka zai to ba za a ce dai babu irin sa ba dai amma dai za a sha wuya kwarai da gaske wanda yana zaune cikin karatu ba wai zuwa yake yana shiryawa ba ko wani abu a cikin kafin za a ce malam me yake kaza kawai ba da fatawa ne tafi abin sai cigaba da katin sa aka aka hada shi abin nan wato fatawan malikiya nan ya gama ya gama da ya rike ta wala baka gudu gaskiya kuma in yana fada yana ba za ka ji wai yau ya fada gobe kuma ya fada wata kishe wanda a in ya fada ya fada ki ne ko kuskuren sa ne to har kuskuren za ka ji yana mai yana ta mai tawa abin da wasu za ko da baka ce kuskure bane da wasu za ka ce malamai sun yi munaza'a da shi suna ce mishi ba haka abin yake ba to in ka sake zuwa ka sake tambaya irin shi daga daga baka wanda ke nuna maka cewa wato ya riga ya shirya abu eh shi mufti ne na gaske Allah ta'ala ya ji kasar rahama a to kuma akwai maganan zuma kuma shi zuma kaga ba shi ba wa shuka shi ake ba shi zuwa ana ba za a ba da zakkan shi ko ba za a ba da zakka ba to su jumhurin malamai kuma ashabuna malaman malikiya da sauran shafi'iyya suna cewa wannan babu zakka a kansa saboda me saboda ai shi ba ya ce abinda kasa ke fitar da shi kuma duk wannan aya lokacin matsala aya akwai zuban ba akwai zuban ba amma ba ji ya ce a zo a ba da zakkan zuma ba muna magana kan zuma imamu ahmad shi da karfi karfin musamman ce lalle akwai zakka akai azuma imamu abu hanifa akwai wance ahnaf sun ce wannan shi ma wajibi sai an ba da zuma an ba da zakkan zuma me yasa kuka ce a ba da zakkan zuma alhali shi ba ya ce abin da ake ma shukawa sai ce jami'u liddikhari wal kai saboda abin da ya sanya shine duk ai duk abin da ake yasa aka ci za a fitar ba kamar abinci kayan abinci da kuma ma masu cewa a fitar da zaitun me yasa me kawo nan shine abin da ya hada shine wato ana ajewa sannan kuma ana aunawa kaga imamu ahmad shi shi baya hujja da maganar abinci shi mutlaqin waɗannan abubuwan al-iddikhar da kuma al-kai wal isti'malu halan wa ma'alan shi a wajen imamu ahmad ko da abin shi zakka wannan shine mazhabinsa kuma gaskiya magana mazhabinsa yafi karfi saboda akwai abubuwan da malamai da yawa suka shiga banda abin da ake ci kamar su zaitun din nan magana ce mai karfin gaske a wajen malamai kusan zaka ga sabani akan wannan yana da rauni masu cewa lalle wato zaitun zaitun man zaitun afta mishi zakka kamar kuma man yada in man ne kai kawai yana ne ka in ka gama kai wata illa ka ba dabbobi ne to an gama kuma akwai akwai wannan shi ma man yada duka wannan zamutai zai zo ya fita mishi a asali akan zakan ne misali muna magana idan mutum da zai ce shi shi yanzu ba zai amfani da shi kwaran gyaɗan ba zai amfani da man ne to wannan ai sun dace da kuma zai ta zaitun kuma abin awo shi ne a sai sun kai biyar ai shi ne ma da ke cewa in ya kai nisabi amma in ya kai wasa biyar to wannan shi ne sai magana sai a zuhuri cewa to sai a kai mishi zakka a dole za a yi shi asali buhu ai wannan an kai wani standard ne yanzu an kai wani mataki ne amma kafin a nan ba da kwano ake hadawa ake yi ba za a zo samu wani kwano ne ko wani abin diba da shi za a diba su ba wani ana diba shi lafazin alkailu eh alkailu shi suka yi la'akari alkailu shi ne awo ba nauyi ba akwai mace tsakanin alkailu da alwazan alwazan shine wannan abu wannan ne haƙora guda biyu wanda an sa za ka gani wani ya haka wani haka scale yawwa to shi ba shi ne malamai ke magana ba ana su suna magana alkai abinda za a sa za a sa to a ce to wannan shine kwano da wannan kwano ne yawwa yawan sa ba nauyi ba wannan shine abinda su malamai ke magana eh na'am
wannan bayani na auku kamar yadda mafi yawancin malamai suka yi bayani na'am shi auki guda biyar yana kwatankwacin abin nan sati kowanne yana kowane ausaki sati 60 na'am to shi a kowane auki da ya bana da yake da ashirin biyar eh to to yadda malamai suka ba da abin wannan kwanan da muke amfani da shi shi ne wanda ake ma- aka ɗauka a matsayin sati ɗin. saboda shi auki guda ɗaya yana matsayin sati haka to shi amfanin gona abinda ake fitarwa a sa'i a sa'i abinda aka fi biyar sa'i sittin ya zama Ɗari uku kenan. na'am eh, in tsaba ce Kuma dawa ce haka.
haka Amma duk abin da yake na ƙasa kamar yadda wasu malamai suka bayani na'am a irin su doya da sauran su da lajin su shirka wannan a rijiyar da mu yana cewa doya na ma za a iya fitar masu saboda yanzu masu zama abubuwa da wanda ake samun su masu nauyi a ciki haka kamar irin yadda ka ba da bayani irin su riki a da su wannan eh, wannan da yake kanun bari da shi eh yake domin aka an aka fito wasu abu da nake da da ana auna su sun zama kuɗaɗe da zama sun zama ainihin shi abincin da ake magana ne.
shi cewa ya zama kuɗi wannan ba zai iya zama ma'auni ba kasan dalili Eh, in cewa zama kuɗi yanzu sai- yanzu ai kaga ba ba a cewa fitar da zakan doki ko ana cewa ah,
shi ma ya zama kudin ai yanzu mai doki biyar ai kaga mai kudin gaske ne so wannan ba zai zama ma'auni ba abin da zai zama ma'auni shine dai abin da su malaman da suke faɗa in dai abin da ake ci ne ko abin da ake shukawa ko da makamashi na dafin wato sinadari ake amfani da shi in dai ya zama ana wato alkairu da aliddikar so su aliddikar ne su ne ake saɓani aliddikar shi ne taskacewa to taskacewa da shi a raɗin kansa shi ne dama ke taskatuwa ko ko a'a ko da bitajrifi wal yubs ta hanyar ka busar da shi ko kai wani amshi wani abu to su wasu malamai suna ganin cewa da abin da sai da kai mushi wannan wahala ka busar ka aje shi kai amfani da shi a nan gaba to wannan babu zakka tare da shi to amma wasu suna ganin ba haka bane mutukar za a samu wannan amfani na nan gaba da shi ka ji ya zama wannan da za a bada zakka za mu zo shi ma magana mai magana ai ga hadisin doki nan da sauransu da kuma wasu abubuwa da suke alaka da wannan a eh kaman kauda din kaga ai ai saboda ya bayar shi nan gaba eh to kuma abin yanzu ya zama ya zama business kamar yadda ka faɗa ya zama hanyar samu sosai to an a wajen wato mazhabin su Abu Yusuf al-Qadi ne su da su wasu daga cikin ahnaf su a wajen za ta mushi zakka kuma wannan shine ikhtiyarin Malam Jafar sabani kuma Malam Bakar kuma kaga shi ya saba to a wannan abuwa ba wai kafi dai ne ba kowa sai je ya duba ya gani tsakanin shi da Allah shi ne yake gani ya ya fi fahimta shike na sai ya amfani da shi inda akwai abin da aka yi sabani shi manzo Allah abin da yayi magana su shi guda ya faɗa ya faɗi alhinƙwa ne ya faɗi asha'ir ya faɗi attamr ya faɗi azzabib shi ya sa masu cewa sai ya zama abinci imamu ahmad wato mazhabin shi ya fi nasu kyau saɓanin su imam malik shi ne ai kaga shi attamr mu a wajen mu yanzu ai ba abinci ne ba mu dai a wajen dabino ba mai cewa yanzu shi gidansa yau ga dabino kawai aka ci ai cewa la'ai kawai ya mata da yunwa yawwa haka zalika balle kuma ma shi wancan ma da ma sai maganinsa sai wani wani ba me yake da suna azabib shi na inabi so waɗannan abubuwa kawai gina su aka yi saboda in an duba aka gasa alkai da alidika da alintifa shi ke sai a fitar da shinkafa a fitar da kaza a fitar da wake a fitar da kaza duk wani abubuwa sai a fitar da shi wanda kuma wannan ya fi zama ma'akul ya zama muktar ko bai zama muktar da ba a wajen imamu ahmad shi yasa ya samu ya shigar da shi har zuma ma ya shigar da kuma sauran malamai kuma suka shigar da zaitun zaitun kuma zaitun zaitun fa yana cin buwa tsafa wani abun ba yana cikin da sa'ada kamar wato shi zaitun zaitun da shi simsim suna cewa sadda ububiyya ya dace da alhabu alhabu shine wato kamar kwaya an gane yawa wannan yana daga cikin abin da su malamai suka abin ububiyarsa shine ya jawo aka ce za a ba da zakka da sauransu to amma dai akwai imamu ahmad karku gawai an ce wato da shi da su abu hanifa sun ce akwai zakka na zuma a ce wai shi imamu ahmad ya samu wannan kusa imamu ahmad shi mutum ne mai bin yana da faɗin ilimi akwai ruwa da ake yaushi daga umar zakafa shi yana karban ushiri ga zuma idan ya kai ashatu afraq afraq wannan farq wani abu ne wani abu ma'aunin su ne abinda ake kaman duro duro haka in ya kai guda goma a yanzu masu kiddigawa sun ce zai kai kaman gram 174 drum nawa ne da muke ake sa abin a ciki gram nawa ne misali drum namu na mai lita 400 ne to za mu dashi gram ya zai zama ni da yake ban san ya ake abubuwan nan ba eh kamar misali gram 174 lita nawa zai zama ne da yawa da yawa to shi a wajen wajen umar ɗan khattab an samu abin da yake kamar zuma ɗin to in ya kai irin wannan adadin gram 170 da yan kai to sai ce sun ba da ushi ushi ɗaya bisa goma ba kuma ba zakar kenan ba to amma malamai sun kalla wannan abu na umar ɗan khattab suka ce to amma yana yi ne saboda bukatun gwamnati na kuɗi da kuma kuɗin shiga da kuma a yalauta arziki a matsayin taɓawu'i ya yi musu ilzamin sun gabata sadaka taɓawu'i ko sadaka ce ta wajibi wani saɓani na malamai amma su imamu ahmad suna ganin wannan abin da ya yi shi ya da wata sunna ne ba garima a kai to Allah kyauta abin da ya yi da ɗan yawa ko so wannan kusan shine abin da za mu faɗa kan wannan akwai rago wasu abubuwan sai ga mai so zai iya zuwa cikin littafin risala littafin malikiya duk akwai wasu abubuwa da suka kara wanda mu yanzu ba mu cika kawo su ba musamman cikin littafin ibn abdul qayrawani da cikin littafin al-ishraf ala nukatin masail al-khilaf na al-qadi abdul wahhab al-baghdadi cikin littafin sana ulumul masail al-ma'una da littafai da yawa irin wannan da ya rubuta wanda ya shiga cikin abubuwa ya kawo babbancin malikiya da sauran sauran mazahib tausai matsala ta gaba shine wato nisabi na na shi wato waɗannan abubuwan da ake da ake shukawa matsala ya faɗai wasu ki guda biyar da kuma yaushe ne ne yaushe ne ne ake ake ba da zakka ɗin ana ba da zakka ne yau hasadihi ranar da aka girbi ko kuma ranar bayan wanda za a cashe ne an cashe wanda za a tsaftace an tsaftace wanda za a rege an rege yaya za a yi wannan shi duk malamai sun sun yi magana akan wannan abinda da yake daidai imamu abu hanifa a nan shi ma kusan ya ce shi ana bayarwa a kaɗan da mai yawa amma dai wannan kamar da muka sha faɗa magana ce ta wanda bai tsaya akan sunan mazala kan wannan ba ba a tsayawa a ce akwai saɓani tsakanin wani wanda malamin da akan san ƙarara ya sa'a ba sunna ce a wannan sai da ce ya yi kuskure kawai a ce Allah ji kansa amma sauran manyan almajiransa abu yusuf alqadi muhammad ibn hasan al-shaybani sauran su imam malik imam shafi'i imam abu hanifa imam imam ahmad da sauran malamai duka sun tafi akan cewa ba za a bada zakka akan kadan da kome akan me kadan ba sai dai idan ya kai yawa yawan ma sai ya kai wasu ibiyar inda abin da ake shukawa ne wanda wannan magana ko a fili take tunda nan maza da kaga ya faɗa ne wallahi ma duna kamsati aw sukin sadaqa ya faɗa kat saboda kaga maza da ya riga ya ya wannan ya fitar da ya raba gaddama to amma malamai sun yi matattauna akan cewa to yaushe za a fitar da zakkan nan za a fitar ne kabla tanqiya wa tasfiya wal jafa ko kuma ba'dahu bayan an nan za a tankade ne an tankade wanda za a rairaye da an rairaye wanda za a cashe an cashe kaga je ka ba mutane ka basu da aiki ko kuma in ka bayar ka ba da su ya ga shawara yawa abu a ba in ya je kuma sai ya ga bai kai buhu ba a kasa wani wasu yake irin wannan wayan shi ta malai ba ta barin komi in aka bar abin hannun fa masu bayarwa sai sai hawa ta hawa ta shigo to malamai sai sabani akwai dan sabani kadan ka wannan sabanin ba ta da yawa amma dai akwai aya da da wa'atu haqqahu yawma hasadihi wannan ku ba da haƙƙin sa a lokacin da a lokacin da aka girbe a ranar da aka girbe yau ba hasadi ya aka Allah ta'ala ya faɗa ranar da aka girbe to ranar da aka girbe ne wataƙila wani ahlul zahiri ya fahimci haka to har zahiriyan sai ban gama sun dake wannan zahirin zahirin wannan ayan ba har ibn ahlul zahiri da shi ne yan zahiriya da su in sun tsaya kan lafazi to ba za su kauce ba su ba su tsaya akan cewa yau ba hasadi a nan ana maganan wai ranar aka girbin ba tun kafin a je a ƙarshen ragowar girbin tunda ai girbi an yi shi don amfani ba wai girbi shine kawai in an wato sauke an jijjige dawa ta sako kasa ba ba shine an gaba girbin ba ai akwai sauran abubuwan da shine zai zama wato asalin amfani din amfani shine kuma da za a zo a ci ya zama ready a ci da sauransu a yi amfani da shi a nika ko a yi wani abu to ita kanta wannan ayan a wajen malamai wa atu haqqahu yawm hasadi akwai tattaunawa akan ana maganar zakka ne na wajibi zakkan wajibi ce ake magana ko ana maganar sadaka ce mutlakin sadaka sai dai ita ma ta shigo ayar daga baya saboda ai akwai Allah ta'ala ya faɗi wasu abubuwan ma damuwa ittifaqan wajen malamai babu zakka Allah ta'ala yana cewa huwa allazi ansha jannatin ba'arushatin wa ghayra ba'arushat shine ya samu muku da wato aljannatai lambuna da kuke amfani da su wanda daga cikin abin da kuke shuka akwai wanda suke da da wato suke yin sanda su miƙe akwai wanda kuma suke yaɗo ne a ƙasa tun daga na aka fara sai ubangiji fara wan nakhala waz zar'a mukhtalifan ukulu kaga sai magana wan nakhal da azar sai can kuma yi magana kuma waz zaituna war rumman kaga rumman kuma ina ana zakka da shi ne babu zakka a kansa malai suka ce kuma wani sura na ayi wannan aya ce makkiya aya ce makkiya saboda haka wannan ana maganan wani wata zakka ce wace ba ba zakka ta wajibi ba wannan wasu daga cikin wasu daga cikin malamai sun faɗi sun faɗi wannan maganar kuma shine ikhtiyarin ibn jarir al-tabari ma shine maganar su muhammad ibn sirin shine maganar su abba shine maganar su ibn umar suka ce wannan sadaqa sadaqa ce nuna zakka amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a har yanzu dai ayar zakka za ta shigo za ta shiga atu haqqahu yawma hasadihi ibnu abbas alwali yana rubuta daga ibnu abbas da kuma sa'id ibn musayyib da wasu daga cikin malamai suna cewa a zakkan ne sai dai ayan kawai an dan rige mata wato fadi ne wannan kuma kun san akwai shi akwai annasku a wanda ba ba nasku jami'il hukum bane a ana dai takhsisin wani abu ne ko ai taqyidin wani abu a wajen malamai kaga anan sai aka ce aka wannan surun ban da babu su amma kuma sai aka sai wato haka wani mahsadi kuma sai ya shiga wajen wajen kuma duk wani abin da yake samarat ne wanda ake ajewa kamar su tamr ko kuma abin da yake kuma ana shukawa ne kamar su azar abin da ake shukawa su fito kamar waɗannan ababe da muke shukawa a kusan malamai ana cewa ijma'i suka yi cewa ba yau mahsadi ana ghairu murad ba ana magana wai kana girbi a ranar kafin ka gama waɗannan su a tanqiya da tasfiya din ba kawai ka fito ka zo ka fitar da zakka suka ce a'a wasu daga cikin malamai sun yi nakato ijma'i ma ilmin jami'a babari ya ce ijma'i duk da ijma'in ilmin jami'a babari dalibai a kula kwarai daga sai ya ce ijma'i shi yana maganar galibin malamai ba ijma'in kowa da kowa ba shi ilmin jami'a babari haka yake haka yake a wajensa yake kuma wannan shine maganar su ibnu qudaba duk haka suka kai daga malamai kuma shine maganar ibnu hazm zahiri a cikin muhalla suna suka ce a tunda aka alhasad anan ana wai alhasadu tam girbi cikakken girbi ba ana magana wani wani bangare na girbin ba saboda cikakken girbi kuma suka ce shine wanda da zarar an gama shi to amfanin da dan adam zai samu da kuma ya ci ko in na ci ne ko ya sha in na sha ne shikenan an same shi to wannan shine wato cikakken cikakken girbi yawma asari kuma nan da Allah ta'ala ya faɗa ana dan ai a nuna gaggawa da an gama a sauri a fitar ba wai dan ana maganan a wannan ba ba ana magana wato wai tun ka gama waɗannan abubuwan ba saboda haka a nan ba mutum zai zai kawo zangarniya ne kawai haka da dawa kawai ajiye mutum ba a sai ya sussuke shi ya raba shi daga daga wato zangarniyansa sannan kuma idan abin da yake bukatan shiƙa ne a sheƙe ko regewa to a sheƙe shi in abin da yake bukatan sai an cashe ne to a cashe shi in kuma abin da yake bukata bayan kuma an gama cashewa an gama regewa an gama duk abin da za a yi sai kuma zuwa auna sai an auna kuma an ga yawan shi da kuda saboda tunda ai gwargwadon yawan gwargwadon abin da zaka fitar gwargwadon yawan gwargwadon abin da zaka fitar sannan kuma idan yana ana bukatar sai an busar to kuma sai ya busar ma tukuna to shi kaga maganar a ce ranar da aka girbin ba lalle ya zama a ranar da aka girbin ba wannan shi ne abin da ibn hazm zahiri ya faɗa yace fi zar'i ba'da al-hasadi wad-darsi wad-darb wal-kay shi abin da ake shukawa shi ne bayan ka girbe girbin farko wanda za ka fito da shi daga mashukansa sannan kuma sai ka mashi wato ka raba shi da zangarniyansa ko kuma ka raba shi da bawansa idan ka bange ne sannan kuma ya ce kuma walkai kuma a zuwa auna kuma daga baya wa fitimar kuma abin da ake ci ne ƴaƴa yake yi a zuwa ci kamar dabino shine ba'da yubusi bayan ka busar wa tasfiya bayan kuma ka duk ka gama duba ka gani wanne da baragurbi wanne da ba baragurbi ba wanda ba shi da amfani ba shi da amfani ya taswiya sannan kuma sai a zo alkaili sai a zo a auna sannan aka auna an ga ya kai wasu biyar sai kuma shi kenan sai a zo a fitar da shi abin nan in kuma a ciki an samu wani baje baje da wanda ba baje baje ba kaga ai bashi ba kace ba za ka sai ka haɗa su shi kenan da haɗuwan da abubuwan za su iya haɗuwa sai haɗa su a lokaci ɗaya kuma a auna su a haka sai a fitar da su a haka wannan shine abin da ibn azum bahiri ya faɗa a cikin a cikin al-muhalla to me ake fitarwa abin da ake fitarwa abin da ba a cikin as-sahih da wani sahih shine al'ushur ko kuma nisful ushur al'ushur shi ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ji manzo Allah shine idan shukawa ka je kai ka bari ubangiji ya sha maka da shuka aka yi ruwan sama da damuna irin wannan shikenan kaga shikenan sai ka bada ɗaya bisa goma nisful ushur kuma shine ka ka bada shi ɗaya bisa goma ya zama rabi rabin ɗaya bisa goma sai ya zama in ya zama kai ne kai wahala da shi to wannan shine abin da malamai ke cewa za a fitar sai dai malamai suna da sabanin cewa to idan misali hada bi ba ai wani lokaci ana samun haka ko ana samun wani lokaci kaga rabi ya yi baruwa ya ga damunan ba ta kai ba misali ya yi baruwa to kuma rabi kuma ya bari kuma ubangiji shaya mishi da shi to malamai sun tattauna kan wannan akwai sabani sosai illa iyaka dai wasu daga cikin malamai suna cewa sai a duba a gani wanne ne ya fi yawa idan 70 30 ne 70 ruwan sama ne tashi ne kawai wani dan wahala da kai to shi kenan sai kai riskar da inda ba shi da wahala kawai a huta in kuma sabunci tashi ne to shi ma sai ya zama kabar kawai ka ɗauki shi a matsayin kawai kai kai kai wahala kai kai jigilanka in kuma aka yi fifty fifty sai suka ce to shi kenan shi in ka gama fitar da wannan rubu ushur ne ko na na zakan abanin gonar eh eh a ushirin da ake magana 10 over 100 kenan ko 10 over 100 10 over 100 wani batun kenan ko 10 over 100 in kuma nisbul ushir ne shine kamar 5% 5 over 100 to idan misali zai zai fitar da zai fitar da wato rabi yayi yayi barwa rabi bai yi barwa ba to shi kenan aka tashi shi in yazo sai ya fitar da bangaren ushiri da kuma ya ɗauko wani shi wannan abin da ya yi wahalar da ya sai ƙara rabawa shi ke nan sai ya fitar da shi ya kamar 2% haka ka 2% 2.5% ai shi ne rabin 5% ko to sai ya hada ga ga 5% wancan in ya hada ba za su 7.5 ba to shi ke zai zace ka sai ka hada sai ka wannan tantancin wasu haka suka faɗa wasu suka ce a kawai za a duba a gani in an in an wanda ya fi yawa shi kenan wanda bai in kuma ai tajaras to shi kenan sai mutum ya ijtihadi ya kirdado amma dai wannan magana ta ƙarshe magana ce mai kyau shine idan ya fitar da bangaren da in ya 50-50 to maganin 50% din ushirin wani dole zai fitar da shi to da wancan kuma sai ya zo ya raba rabi shi kenan sai ya hada da wancan kuma sai ya fitar wannan insha Allah wataƙila ya fi ya fi ya fi daidai a haka zalika maganar take gami da da abin da suke da kamar wannan bawo abin da suke da bawo kamar gyada shine kamar alful da su albaqilla sun dai dangin alful din kenan albaqilla kamar su wannan gujiya da sauransu akwai kuma albazilla bazilla daban bazilla shine piece namu dan da muke amfani da shi to piece din ba za ka zo ka ce ba za ka da babbare komi wai ka bashi a wannan ba a sai ka sai ka sai ka sai ka bashi yanda kake ma wannan wake sai ka babbare komi da kula an zo an gashi gashi a cashe ko kuma a barar da sauransu ko ya zama ana iya aunawa inda in ka ce za ka auna shi yana cikin dan abunsa dan bawansa to ai da za a gane ya kai ai ba za a gane ya kai ba tunda wani wani zai ya yi girma wani bai zai girma wani ko sai ya zo ya cika kace kace shikenan gashi ya kai wasu ibiyar kaftar kaga aka abu da tafi daidai ba to malamai kaga suna da suna da wayo kwarai da gaske haka al'adasiyat shi dangin duk wake din duk wannan sai an riga an babbare an yi kaza an yi kaza a shinkafa sai an tace ta sai an tace ta inda aka tashi a ina tsammanin ai tana da bambanci da wanda ba tashin ba wajen nauyi da yawa da sauransu wato wannan shine abin da su su ibnu ibnu qudama al-maqdisi a cikin al-mughni cikin muhalla na ibnu al zahiri cikin tafsir ibnu jarir at-tabari wanda duk abin da faɗa kenan suna cewa a sami at-tasfiya min al-qushur idan za ta qushur ne masu tsawo hiya at-tasfiya min qushuriha sannan kuma a sami wato ad-dars ad-dars ko ad-dars shine fasluhu an sanabiliha daga zangariyarta ka zo ka cire ta tukuna kakka abata sannan a samu azzaru azzaru shine wato at-tatyir wan nas ba sheke ko a rage haka a tabbatar babu wani datti da zai zo ya zo ya shiga ciki idan kuma abin da ake kamar ƴaƴan marmari ne to sai an busar na busar ba ne su ba kuma an duba an gani wanne ne wanda yake wannan ba zai amfani ba zai amfani ba sai a yi a gefe da shi a kirga wanda za su iya amfani inda dama ana bayarwa ne idan amfani ba wai dan dan ado ba to sai a maganar malamai cewa to yanzu misali idan aka tafi inda mun gama wannan hadisin idan aka tafi wajen zakka din fa misali musamman dai wannan an fi samu shi a zakka na shumu dabbobi to da aka tafi sai aka je aka ce abinda ake so a fitar a lokacin shine binti labu shi kuma gashi ba shi da binti labu din ko kuma ita ita ce kai ta mishi saura to kuma zan kuma shi ta shari'a tana inda take wato kare wato hakkin talaka kuma take kare hakkin kuma mai kaya za ta bari kuma yi asara ba akwai abin da aka san wata uwar garke ne ko kuma wani abin da kai kasan masu dabbobi suna bukatan wannan dabban a lokacin so ya za a yi a to wasu daga cikin malamai sun sun ce to ko a tsaya sai ya ba da kima sai a mashi kuɗi sai a ce to nawa za a kima sai a ce to kamar dubu ɗari da tamanin misali to ka zo ka hawa kuɗin wannan wannan wato shi dabba da kake da shi ba ka san ka fitar da shi saboda shi kadai ne a wurinka ko kowa babu babu kuma wata dabba da za ta zama makafinta amma dai gashi lab- tabbas gashi dabbobin kuma sun kai zakka ai ba za ka je ka ce wai zai je can ana yawo kuma sai wurin wani yau sai ya nema ba to zai fitar da zakka zai fitar da kiman ko ba zai fitar da kiman ba to imamu malik da imamu shafi'i su sun hana wannan sun ce ba wani kima da za a da shi da kuɗi ya je dai a ga ya za a yi dai a samu dai a cikin dabbobin dai a fitar kawai amma imamu abu hanifa imamu ahmad arwaya imamu auza'i imamu sauri kuma wannan shine fatawa wasu daga cikin malikiya kamar su ashabu ashabu da dan kasimu abdurrahman ibn qasim mai mudawwana wannan shine fatawar su imamu bukhari shi ma wannan shine fatawar sa cewa ana iya fitarwa yayin da aka rasa to kuma gaskiya akwai hadisi da yake ba a ce a sayi gami da wannan sai dai abin da ke al'ashba bis sawab wannan ana yi ne kada in an samu larura in ba a samu abin da ake bukata ba in aka je ba samu abin da ake bukata ba ko kuma ya zama shi za a mushi ta'adi shi ne kayan to shi kenan kawai sai a ce to shi a bari kawai sai a bada kima wannan shi ne ikhtiyar ibn taymiya shi ba ibn taymiya ce babu lifi ana iya bada kima din a domin hadisi ne zo a ce a sahih hadisin Anas bin Malik yake cewa Abubakar daga cikin abin da ya rubuta shi ma Abubakar a lokacin ya faɗa abin da yake sunna ce ta manzo Allah shi yasa ake kawo shi a matsayin sunnan manzo Allah a wannan abin da manzo Allah Abubakar ya rubuta masa sauran gabrorinsa yace wan balagat sadaqatuhu binta makhabin duk wanda sadakansa ta kai zai ba da bintu makhaf walaysa indahu walaysa indahu illa bint labun bai da bai da shi kuma sai bint labun fa innaha tuqbalu minhu to za a karba daga wajen sai in yana da bint labun sai ya kawo da shi za ka ji mai risala ba da yazo sai ce to in abu bint bint makhaf ne babu sai bint labun to shikenan sai a karba wa yutihi wa yutihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw shatayn to kuma yace amma anan ragowan kuma zan ya kwafa makwafin ninta makafin to sai ya cika shi da wato dirhami ishirin ko kuma ya bada tumakai guda biyu da binti labun ba shi da abinda shi abubakar ke faɗa to shi kaga abubakar abin da ya sani na sunan mazala ana iya yin tantanji a hada da kuɗi saboda dai a samu a fita wannan shi da abin da yake daidai sai dai muka ce wannan ana yi ne kadai a lokacin a lokacin halin larura ba ba kawai mutum haka nan kawai ya dinga zazzabewa ba ce ai shi waɗannan su ba a taɓa mushi ba a ba magana ba a taɓawa ba za a cutar da kai ba da ba kuma kai ba za ka cutar da mutane ba ko kuma ya ɗau wanda ya san ba ita wannan bakarari ya ce ba wani amfani za a yi da ita ba tunda su ma in an bayar ba wai shi za su yi ba za su za su dinga wato ƙoƙarin alkinta dabbobin ne su samu su yaɗu su ma su yaɗu da sauransu lokacin to to yau dai ba za mu iya samun mu shiga hadisin gaba ba hadisin abu huraira insha Allah sai mu mun gaba da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri da muka dan jima muna yi da muka zo sai mu shiga hadisi na na Abu Huraira wanda yake magana akan zakkan bayi da kusan babu su wanda gida akwai sa a wasu wajaje fa da kuma zakka na na wato motoci ruwa zama za mu ce kamar dawakai ba sai da motoci ba sai da motocin don su cika mara gari ana ba da zaka ko ba bayarwa insha Allah za su zo su ji fita wanda mazala ya bada akan su kuma abu da makkan ta idan Allah ya ba mu da kuma zakan gida wannan shi ma ya shiga zakan duk wasu abubuwa da ake ajewa dan mutum ya samu kuɗi da su zakan gidan haya da sauransu shi ma ya ake yi insha Allah idan muka zo hadisin gaba da za mu tattauna kan wannan masayi din insha Allah ta'ala abu da makkan Na'am. Na'am. Na'am. Ta ka san akwai wani ba wurin ba. Ko a wajen kuje ke ne za ku kuje. Ku ne za a ji kawo kuwa kuje ko kuna sa ta ne abu ku kawo ku kuna kayan ku. zakan ba ka je bayarwa to wannan zai kuje ku tambayi malamai ni dai na kan tawo malamai suka faɗa abin nufi ban gane ba ci auna ba amma kuma ai ai da ke buhu kasan ina tsammanin saboda yanayin experience ai buhu an san kwanansa ina ganin wannan dan an riga an sa wannan ba matsala bane tunda wani lokaci ko ko zakatul fitr da ko da muke yi za ka kusan mun san ba me ake sawa kawai za ka kawai muna audawa ba sai mun yana cin kaza to amma dai abin da nake son na sani ita shinkafan in ce ba tace ba da daudanta da komi da waye da sauransu da haka ake sawa a ciki kuma bar da sa aka da wuri ba zai su su magana idan idan misali a ɗauka mutum ya yi kamar a ce buhu goma sha biyu na'am
wani buhu goma sha biyu nan ana sa ran in ta yi kyau an ta ce za ta samu biyu shida eh ba ta samu shida
abu abu na wanda ba tashan ba a sha biyu shi da kawai za samu zan kenan ba
ko da da lawa ba wani ta kyau ba ta yi kyau ba ta yi to to to ba sha Allah na'am
gaskiya ne ni ne a yadda duk wata wanda da duk malamai suna ba da kuma da kuma da mutum dama in aka zo wajen fitar da zakata samfare da ake bayar saboda in aka ce misali za a ce an tashi to wasu kuma su kama da mu da wasu da ba saboda mutum da ya rubuta goma eh in aka ce za a tashi da fata fata ba za ta yi ba za ta nema adadin da za a ba da zakata ba amma a yadda kusan kusan shinkafa abinci ne da ya zo daga baya abinci ne in ku zari ka sa kamar da yadda a yi kuri goma sha biyu a ko kuri goma duk da duka da daya amma in aka tace ka bai yi a samu kuri biyar ba eh eh to ishe kuma daga nan zagin abinci yadda aka ce a wuce shida eh kowane auki yana da sa'i na'am to ka ga tashi ko mutum ba zai ba da sakamai da zai aka tashi sai ya yi kuri to amma dai mafi akasari kamar ita gefe na gaskiya in dai mutum ya yi kuri goma a yana ba da kuri da dama asali asalin shi wannan abu guda su suna guda guda shida mm Ah, shi ne a ainihin wannan kwanan da muke aunawa shi ne ya saba kwanan da muke ya zama Na- kuɗi bakwai eh da ai wannan na ga na fahimci wannan yawwa to eh.
kuma haka muke a to ina ganin abin da za a yi a shi da wannan an fahimce shi bari in ƙara tana maka maganar malamai maganar shinkafa wannan wasala ce daban za zan ƙara bi bibi malamai kan wannan su dai malamai yayin da dai suke magana kan za a fitar da zakka ko al-hubub ne ko az-zar'u ne az-zar'u yana ake shukawa al-hubub shi wanda suke yaya haka a zo a amfani da shi wanda yayan ake ci haka kamar dabino da sauransu sun yi magana cewa ba'da dars addar shi ne suka ce faslul zar'i an sanabilihi wa qushurihi a raba shi daga zangaren diyansa da bawansa an ji wannan yace wa dhar shi ma azzar shine at-tanqiyat wa nas wa taqiyya shine a rege shi a a wannan abta da duk wasu da tinsa da tinshi an ji wannan ko ibnu harb zahiri a ce al-muhalla yace walakin fi zar'i ba'da al-hasadi yace amma duk abin da ake shukawa bayan girbi wadarsi bayan kuma ba da bayan an girbe duk abin da ake shukawa to ana fitar da ne bayan an girbe wadarsi kuma bayan an riga an an raba shi daga bawansa ko kuma an raba shi daga daga wani abin da zangarniyansa wadaru kuma bayan an riga an sheke shi an an an tsaftace shi wa fitimari shi kuma abin da ake zuwa ake ƴaƴansa ake ci ba'dal yusi bayan ya bushe wa tasfiya ko baya shi ma an tace shi an an an wato fitar da marasa kyau daga ciki wal kaid kuma sannan kuma sai a zo a sai a zo kuma a auna ana san dai wannan ya fito magana ita shinkafa magana ita shinkafa yanzu abin da ko kawo ai shine ita wannan abubuwa ba za su hau kanta ba dai kawai ana jin wani shi za su zaɓan ku to insha Allah wannan in muka zo sati mai zuwa sai mu tashi akan shinkafa ita kuma mecece mecece maganar malamai kan wannan a'a ai yanzu to kai baka ce kai ba kai baka duba su ba duba ne misali malam akwai ɗanyen da sai ya yi kuri takwas na kuri takwas ita ya kwarin da suke da a kawo da su mu ne ko bai kawo eh ai ni ne wanda shi ya shi ta gimba kafa ba ne
amma idan cikin ɓanta ne idan ya Eh.
zama da shi, za ka yi da kai da kai. Ya zama eh eh eh eh, wa- wannan wato, eh, wannan abin na tur nata eh amma misali su suna abin da suke magana za a bayan an tashi ko kuma bata tin da bawanta ka fahimci magana da ake yi kuwa yawwa ai su yanzu ba duk wannan abin da suke wa su ma yanzu ittifaqi akan cewa duk ra'ayi wannan ba ba yanzu ana magana bawanta ne wannan bawanta a barta da bawanta ko kuwa a shi babu da ba za a bayar zakka abinda yake mu aiki abinda ake yawa kana shine da bawata ake ba da zakka mu anan to kuma kaga kamar ya ci da abinda su malamai suka faɗa to shi ne nace a bani a biyo da bashi za mu je zuwa sati mai zuwa in tabbaya me yake da yasa malamai suka bari ake fitar da da bawanta ita kuma ita duk da malamai sun yi magana cewa bawon sai an cire malamin na ganin ciwo ma ga shi me kadan ake yi. amma wanda yake da ciwo ba da shi kama mu yi ne ya la ya ya can ya la ya mu ta ce to me ya kuma ko ne ka yi to eh, shari- shari'a wuya ne da ita eh a jira insha Allah za mu eh, zan zo in ji ai yanzu kaga ko da an kawo wannan wannan abin da ake faɗa dole mu kawo illa shar'iyya illa shar'iyya ce dalili dalili ta shari'a da za ta karbu tunda abin malamai sun kawo abu dama waɗannan abubuwan da malamai suka faɗa ai sun kokari suka kokarin hararo abin da shi manzo Allah ya faɗa me a ciki me a ciki me a ciki me a ciki da kuma makasudin zakka to kuma kamar yadda na faɗa shi- ita zakka yadda ake kiyaye martaban wato eh, eh, hakki na wanda ake bashi wanda abu kiyaye hakki ne shi ma mai bayarwa in ya zama abin da kuke cewa in ya gama tashiwa ya yi kaza ya kaza rabi za a samu to ai dole a a kiyaye masa ladara wa ladarara so insha Allah amma zan je in ji maganar malamin ji ce illa shar'iyya a wajen su Eh, wanda ya zama kamar mani'i ya zama ita wannan shinkafa ana iya mata wannan hukunci din insha Allah ta'ala abinda muka yi da Allah ba mu lada abinda muka sanar Allah ya taimaka sai ma zo wajen ciniki ina jin sai dai na kanta bakin kyale ku ku karasa abun ku abinda muka yi da Allah ba mu lada sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh